أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa yau asabar ashirin sha biyar ga watan ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu kuma yau uku ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin a wannan masallaci jami'u sheikh talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatu na littafin al'imam al-hafiz ibn rajab al-hambali wanda ya sa masa suna al-hikamul jadiratu bil iza'a min qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam bu'istu bis sayfi bayna yaday sa'a wanda aka karara karantar da shi do a tsari na karatun daura wanda an tsara za a yi kwanaki goma ne to sai kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa a rana ta goma ba a iya tattara littafin ba saboda haka aka ba da shawarar cewa yau a zo a haɗu domin ƙoƙarin karkare wannan littafi domin gabar tana da mahimmanci matuƙa ita ce gaba ta shida a cikin gaɓoɓi guda shida da hadisin yake da su kuma wannan da izinin Allah zai zama majalisunmu na sha ɗaya kenan idan an haɗa da waɗancan guda goma. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي يشي قوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبع بقوم فهو منهم فدن النبي صلى الله عليه وسلم ده يشي دوان ده كما ده وسمتاني فهو منهم تو يا زما وني ينكي ده كتكيونس وانا من دن تبعيضية أي فهو منهم أي فهو بعض منهم shi wani yanki ne daga cikinsu kamar yadda wani hadisin ya ce man kattara sawa da qaumin fa huwa minhum duk wanda ya ƙara ma wasu mutane yawa aka zo kirga sai aka ga aishi yana cikinsu to fa huwa minhum to ya zama wani yanki daga cikinsu ya zama memba shi memba ne daga cikin mambobin wannan jama'a wannan bangare na wannan hadisin malamai sun bashi muhimmanci matuƙa الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ندلتاف شره ونن قبل اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم سنن الماجر الإمام الذهبي رحمة الله عليه ينا للتافي دي سامة السنة تنبيه الخفيف عن التشبه بأهل الخليج تنبيه الخفيف عن التشبه بأهل الخليج wato faɗakar da wanda ya ƙasƙantar da kansa ya daina koyi da mutanen da suka kasance a cikin ranakunsu da suke girmamawa akwai wata alhamis ta musamman kiristoci ke to malamai sun ba wannan mahimmanci matuƙa shine sai yake cewa hada ya dullu ala amrai wannan yana nuna abu biyu أحدهما نفرق التشبه بأهل الشر koyi ko kamanceceniya da mutanen da suke lalatattu masharranta abu na farko kenan misli ahli kufri wal fusuki wal isyan kamar kwaikwayon mutanen da suka kasance kafirai kwaikwayon mutanen da suka kasance fasikai kwaikwayon mutanen da suka kasance masu saban Allah hadisi yana magana kan wannan saboda kaman tashabbaha bi ahli al-kufri fa huwa minhu wa man tashabbaha bi ahli al-fusuq fa huwa minhu wa man tashabbaha bi ahli al-isyan fa huwa minhu kamar wannan abu na farko abin da yake faɗi kenan in mutum ya kama da wasu kafirai a aqidarsu da kuma wani abin da ya kasance nasu ne wanda kuma yana ɗaya daga cin abin da ake buƙatar ya zama al'umma ta bambanta daga wadda ba ita ba daga akan wannan siffofin to sai wani ya ɗauki siffar waɗannan mutanen ya koyi da su a ciki fa huwa minhum to ya zama a cikin su wa qad wabbaha Allahu man tashabbaha bihim fi shay'in min qaba'ihim hakika Allah maɗaukakin sarki ya yayi ala wadare shine taubihi ya yi ala wadare ga duk mutumin da ya kasance ya kama da irin waɗannan mutanen fi shay'in a wani abu min qaba'ihim daga cikin munanan abubuwansu ashe idan abu ne wanda ya kasance mai kyau to ba za a zarge ka akai ba idan wasu mutane kai koyi da su akan abu na kirki na arziki na tagomashi to ba za a zarge ka ba shi to Allah madaukakin sarki ya zargi mutanen da suka kasance suna koyi da kafirai a cikin miyagun ayyukansu marasa kyau kamar yadda Allah fa qala ta'ala Allah yace fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu Allah madaukakin sarki yace fastamta'tum bi khalaqikum sai kuka ji yadda kanku daɗi da ɗabi'unku ɗabi'un da kuka sa ma kanku kuka ce su kuke son ku yi to sai kuka ɗauke su wasu ababe da za ku aikata su ku ji daɗi kamar samta alladina min qablikum bi khalaqihim kamar waɗanda suke kafin ku su ma suka ji yadda kansu daɗi bi khalaqihim da ɗabi'unsu an ruwaito daga ibn abbas radiyallahu anhu yana cewa ma ashba al-lailata bil bariha da ya karanta wannan ayar sai ce ma ashba al-lailata bil bariha lalle yau ta kama da jiya wato yadda aka sama magabatan mu suka rika yin abin da suka ga dama to mu ma a cikin mu sai an sama za a yi koyi da su jalla ce wa khuttum kallabi khadu kuma kuka rika kutsawa a cikin banna irin yadda suka rika kutsawa a cikin banna الإمام ابن كثير رحمة الله عليه التفسير شاء بيزو تفسير وانا آية فيك وحديثي نعم النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم والله تالله سيكون يكوي da waɗanda za ku rika bin hanyoyin mutanen da suke kafin ku shibran bi shibrin zira'an bi zira'in walau annahum dakhalu juhra dhubbin la dakhaltumuhu za ku rika bin su ɗani ɗani in haka za ku rika bin su bamba a bamba ɗani abinda suka ba ku tazara bai wuce ɗani ɗaya ba haka nan za ku rika bin su abinda bai wuce zira'i ba za ku rika bin su haka za ku rika tafiya da su abinda magabatan ku mummunan suka yi mara kyau to kuma a cikin al'ummar ku za a samu waɗanda za su rika koyi da su su rika kwaikwaye su وخضتم كالذي خاضوا كنا ما أشبه الليلة بالبارحة جية تي كما يو تي كما دجيا جي يو تي كما دجيا sannan kuma dama suna faɗi suna cewa a tarihu yu'idu nafsa tarihi maimaita kansa yake wani abu da kaga an taɓa yin shi a da to idan Allah maɗaukakin sarki ya baka to za ka ga da ɗau za ka ga an samu wasu sun zo suna koyi da irin waɗannan abubuwa yanzu misali hatta ɗinkuna da ake yayi na maza da na mata a ƙasarmu duk an yi su da sa kaya da sa tufafi mafi yawanci da kaga ana nana ta yanzu ana tsammanin telolinmu wasu ƙwararru ne to da can an yi tsarin gine-gine da kake ganin ana yi yanzu ana dawowa da su ana yin su to an yi su da can sai ka ce kai ai yanzu abin nan burkilolin wannan zamanin suna da wata irin basira ta musamman to kwaikwayon na da suke in ka je ka ɗauki tsofaffin littattafai da suke taskance ababen da suka faru kamar encyclopedias al-mawsu'at al-ilmiyya ko da'iratul ma'arif za ga irin waɗannan hotuna ancient architectures zane-zane da ake da su na da can to za ka gansu kala-kala kaga irin ginin da ake yanzu a unguwar da tafi tsada a garinku to za ka ga an taɓa yin irin shi a da ko kuma za ka iya ganin shi a ingila sai ka ji ana ce maka shekara shi ɗari takwas to shekara ɗari takwas wata ne to kaga shi ne wannan wa khubtum kallari khadu abinda magabatan ku suka yi kuma za ku riƙa kutsawa kamar yadda suka kutsa fil batili a banna ku riƙa koyi da su Allah ka tsare mu to kaga Allah madaukakin sarki da ya faɗi wannan sai ce ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun waɗanda suke koyi da waɗanda suka gabace su a cikin miyagun ayyuka to ula'ika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati da waɗanda suka gabatan da masu koyi da su yanzu su ne waɗanda gabaki ɗaya ayyukansu suka lalace a duniya a da lahira sannan sai ce wa ula'ika hum khasiru kuma waɗannan su ne taɓaɓɓu lalatattun lahira kenan وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يعني جمد كوي دا مشركي دا أهل الكتاب مشركي وانا دا سقة سنة قيد عباس دا للتاجي akwai a larabawa wanda manzon sama ya zo ya same su abadatul awsan wal asda masu bauta ma gumaka sannan kuma akwai mutanen mutanen mutanen mutanen iraki abin nan yan garin farisa wanda su kuma suna bauta ma wuta ne kaga duk waɗannan mushrikai ne sannan da mutanen china da makamantansu sannan akwai ahli kita wanda su kuma an ba su littafi amma fa harrafu kita wattaba'u ahwa'ahu suka jirkita littafin suka bi abin da suke so wanda shaitanin ya tsara musu fanaha an salati inda tulu shamsi ga misalai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hani game da yin sallah inda tulu shamsi a lokacin da rana take fitowa wa inda gurubiha da kuma lokacin da rana take faɗi annabi sama ya hana mutum ya kirkiri wata sallar da ba ta da munasaba ya yi ta sallah mai munasaba ita ce sallar da lokacin ta ƙure ba kai ba ta farilla sallar da take ta farilla ta ƙure sai a wannan lokacin kila ka tashi daga bacci ko kuma ka manta ba ka yi ta ba sai a lokacin to za ka iya yin ta kaga wannan tana da munasaba haka daga cikin sallolin da suke da munasaba ka shigo masallaci ka yi tahiyatul masjid kaga wannan akwai munasaba a ciki ko da lokacin ɗulu'in shamsi ne ko gurubu shamsi to waɗannan su an togace su babu laifi mutum ya amma haka nan ba siɗi ba saɗaɗa mutum ya kirkiro wata sallaye a wannan lokacin an hana wa'allala bi annahu man zala sama ya faɗi cewa illar haka hina idin yasjudu la hal kuffaru domin lokacin ne kafare suke marana sujada suna mata mara balale da fitowa a lokacin fitowarta sannan suna mata ban kwana a lokacin da za ta faɗi to mu kuma sai aka hana mu mai koyi da su duk da cewa a zuciyar kafa ba su kake son kai koyi da su ba din amma tunda suna yi a lokacin kuma ibadar Allah ce sai aka ce a kaban musu su su je su tun daga manufar su to kun ga wannan kenan fa yasiru as-sujud fi dhalika al-waqt tashabbuhan fi as-surati adh-dhahira kun ji sai ya zama yin sujada a wannan lokacin ya zama koyi ne da su an yi kamanceceniya da su fi surati zahira a hoto na fili idan wani ya ganka kana sujada a lokacin kana sallah sai ya ce a hada tashabbaha bi abadati shams yasjuduna laha inda tulu'iha wa huwa yasjudu laha inda tulu'iha gawa ne yana kama da masu bautar rana suna ma rana sujada mara balale idan ta zo idan ta fito sannan kuma shi ma gashi yana yi haka idan za ta faɗi kai ma ka je kana yin sujada a wannan lokacin sai a ce ai gashi nan kana koyi da kaga fi surar zahira duk da cewa ba a shiga zuciyarka ba to kamancece ne ce ba a so kakai kama da su tunda ibada su ce khassatul bihim ibada ce ta ta musamman to ka kyale musu kayan su je su kayan su وقال صلى الله عليه وسلم wannan hadisan suna cin bukhari da muslim da kuma wasu littafai ma na hadisi وقال صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوه من ذا الله تسمى يتشي يهود دا نصارى باسا ين ريني إذن قاشن دا تاونسو يزم فري تو باسا رنا جيمونس تو كو كوريكي دومون كسابا مس سو باسا يكو كوريكي tunda su ba al'adar su bace yin wannan to ku ku rika yi domin a tantance ku in aka ga musulmi to za a gane shi bil lihiyatil masbuha za a gane shi in dai dattijo ne na musulunci sai a gan shi ya rina jemin saja a tantance malamai suna tattauna akan irin waɗannan al'awamir ɗin shin suna fa'idantar da wajacci ne ko suna fa'idantar da nudba wato mandubanci da yawan malamai sun tafi akan cewa awamir ne nudbiyya a umarce umarce ne irin waɗannan na mandubanci cewa su ba su yin rana gemu to kuku rana ba za ka ce wani bai rana gemunsa ba to ya zama mai saban Allah sai dai ya yi ya bar mustahabbi wanda annabi sallama ya kwadaitar da ayi kuma ya faɗi illa illar ita ce musulmai za su zama suna da niza musulmai za su zama suna da hasa'is suna da wasu ababe da suka keɓanta da su da an gansu yi ƙurafu na bisimahu za a gane su da alamar su fa khalifuhum ku saba musu wa fi riwayatin anhu ghayyiru shayba wa la tashabbahu bil yahud ghayyiru shayba ku rika canza gemu ku gemun da ya furfura ghayyiru shay ku canza furfura ku canza ta daga farinta da take kama atafa ko kuma audiga ku mai da ita ta zama ja amma wala ta shabbahu bil yahuda illa kafi koyi da yahudawa yahuda su ne suke barin nasu haka fari to ku saba musu wa qala sallallahu alaihi wasallam khalifu al mushrikina annabi sallallahu alaihi yace ku saba ma yahudi mushrikai a'fu ash-shawariba wahfu al-liha huwa ahfu shima yana zuwa a matsayin mazidi yana iya zuwa a matsayin mujarrabi a'afu liha a'afu shawari lafazin afa ya'afu a larabci lafazi ne biddi yana zuwa da ma'anan an ce afa abu ya zama an kau da shi kamar na Allah maɗaukakin sarki da ake cewa wa kana Allahu afuwan qadira sunan Allah al'afu idan Allah ya ma mutum afuwa ne yake yana share masa laifuffukansa to kaga siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da al'afu mai yafiya wato wanda yake goge ma bawansa zunubansa kaga afuwa ce sannan lafazin afa yana zuwa da ma'anan me at-tawfi at-tawfi in aka ce afahu أي كثره ووفره حتى إذا أفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء قاد أفوا أي كسروا سن ويتا فأنا اللي أكي نفي يتي أعفو الشوارب وتمعنى تشكين بيه معنى فرقو كو سوى أشاري أتشغى قاشن باكي كاي إغن نغمنا لغاتي a cikin lalacewar da al'ummar mu ta tsinci kanta a ciki daga cikin abin da turawa suka zo mana da shi akwai barin gashin ba ta aske gemu har ya zama saboda kazanta wai sunan abin majina gwamna majina gwamna kawai shi gwamna lugat wanda shine shine soja da sarkin ingila na wannan lokacin baban wannan sarauniyar shi ya turo ya zo ya mallaki Najeriya gwamna Lugas wanda aka sa ma majalisar jihar Kaduna ta wakilai sunansa Lugard House wannan Lugard din in ka ga hoton shi za ka ga hoton shi da ya tara wani duguzin haka ya bar gashin baki ko kuma wani zubin sai ka ga ya aske nan ya bar nan ya wani tara haka duguzin yan bokon mu waɗanda ba su san abin da suke ba ba su san addini ba to sai suna kwaikwayo su in kana ɗauko hotuna ko kana ganin hotunan mutanen mu na da masu sa katon wandon nan bantalo a kansa ya wani buɗe haka wanda za ka iya shigewa can sama kuma ya tsuki su ɗauko wani kwaftareren takalmi su sa sannan sai a ɗauko ta riga shet mai dogon hannu nan ɗinta a matse shi kenan kawai sai mutum ya je studiyon ɗaukan hoto sai a ɗauke shi hoto sai wani haka ga gashi an tara a saman kai to shine majinan gwamna to kaga manzo Allah su sama ya hana wannan cewa ya a cire gashin baki ko a cire duka ya tabbata akwai malaman da suke ba da fatawa cewa ya halarta mutum ya cire duka saboda hadisan ga nan sun zo ko kuma nafsi ya zama mutum ya tsitsige ko kasu ya sa gashi abin nan almakashi ya daddace ya rage ko ya je wajen mai aski a rage masa duk wanda ya halasta abin da ba a yarda da shi ba shine ka bar shi da guzin mutum ya zo ya sha fura ko ya sha koko sai duk kaga abu gayi nan ba can gani wato bala'in da turawa suka mana yana da yawa turawa ɗabi'unsu da muka suka sa mana a sakamakon mulkin mallaka ba ƙanana ba ne kuma wani munin abin kamar yadda ɗaya daga cikin marubuta walter rodney wani profesa ɗan ƙasar tanzania da ya rubuta littafin sai samu suna how europe how europe under developed africa a cikin wannan littafin nasu ya ce sharrin da suka mana da za su tafi sai suka ƙi mu sai suka zuba mana wata guba a cikin zuciya zuciyarmu ta ɗamfari da su yaren su muke su yanzu mutum in ya turancin ingilishi sai a girmama shi a najeriya da kuma duk ƙasashen da ingila ta mallake su in mutum ya tafi ƙasashen da faransa ta mallake su in ya faransanci haka za ka ga ana girmama shi na haɗu da wani ɗan ƙasan maroko dokta ne na jami'a a majalisin ashir abubakar jabir aljazairi rahmatullahi alaihi a madina muna zama tare da shi ashir abubakar jabir aljazairi yana mudarasar littafansa guda uku tafsirin sa aisar tafasir da littafin sa minhajul muslim da kuma littafin sa almasjid wa baitul muslim to muna zama da shi kullum tsakanin magriba zuwa isha'i shi kullum faɗan da yake yi wai ya za a yi a ce ba a karantar da a karatu da faransanci a masallacin madina la yudrasu shi la yudrasu ayyu ayyu ilmin laysa hunaka maddatun tudarras fi hada almasjid an-nabawi sharif bil lughati al-faransiyya fadan shi wai sai an karantar da addini a masallacin manzon Allah sama da yaran faransanci kuma malami ne dokta ne ne digiri ɗaya digiri biyu digiri uku kuma digirin ma na musulunci kamar yanzu ka ce dakta ne a islamic studies a ɗaya daga cikin jami'o'in maghrib wato maroko kage yadda aka juya kwakwalwarmu shine shine ɗaya daga cikin mawaka na wannan zamanin mustapha hama yake faɗi a doguwar ƙasida salamiyya yake cewa jullu man qallada al-firinjata minna qad asaa at-taqlida wat-tamthila فأخذنا الخبيث منهم ولم نقتبس من الطيبات إلا قليلا يوم سن الفرنج كذبة إبريلا جعلنا كل أمرنا إبريلا نشروا الرجس كتاب مجملا فنشرناه كتابا مفصلا تفصيلا yace da yawa waɗanda suke koyi da turawa a cikinmu to sun muna na koyin da suke yi turawa suna da ababe masu kyau amma sai muka ki ɗauka sai muka ɗauki munanan munanan halayensu su muka ɗauka in an tashi za a ce bature na da rubin alkawari bature na da rubin amana bature na da cika alkawari da kula da lokaci to mu mun yi amma abin da muka ɗauka shine mummunan aikinsu sai ya ce ga misali in baka yadda ba yau masannal firinju kizbata ibril ai suna da april fool ko kibbatu ibril kenan ranar ɗaya ga watan april sai mutum ya ƙarya wai ƙarya ta halatta a ranar ɗaya ne ko ɗaya ga wata ko to sai a zo kawai ranar mutum zai zo ya halatta ma baban shi ƙarya ya halatta ma maman shi ƙarya kana zaune sai wani ya kira ka a waya kawai ya kama kuka lafiya dama kai tafiya sai ce babanka ne ya rasu sai ka gama firgicewa sai ya ce a ka manta da yau akwai april fool to su rana ɗaya suka ɗauka a shekara sai ya ce amma mun kome ja'alna kulla umrina ibrila mu rayuwarmu gabaki da ta ƙarya ce ko ba haka bane ya ce na sharhidisa mujmalan su turawa idan za su yada shari'a dunkule suke suke suke jefa shi amma mu ne fa nasharnahu kitaban mufassalan tafsila mu mun tashi za mu yada sharri to bubude shi muke yi sanka sanka fari fari to kaga shine wannan abinda Annabi sama ya hana wa fi riwayatin jazzu shawarib wa khulliha a wani hadisi man sama yace ku tsinke ku dadda gashin baki wa khulliha je mu kuma ku yalwata shi abinda ake ce ma arraha shine as-sa'a yalwa eh yalwa ai shi yasa ake cewa arraha eh ku bauta ma Allah lokacin da kuke cin arraha ko واذكر الله في الشد في رخاء يذكرك في الشدة احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة قاقع الرخاء شيني يلواد وداتا تجيم أوداتا شي خالف المجوس كساء ما مجوسا دومن أستجيم سكي شيسا أستجيم حرام كما بايد شيكرو in gemun ka ya fito ka bashi kakka taɓa shi ka tsale shi haka Allah ya ya bambanta tsakanin namiji da mace har a cikin dabbobi ma suna da bambanci in ka je daji za ka bambanta tsakanin zaki da zakanya zakanya babu gashi a fuskarta amma zaki ga baki ɗaya Allah ya rufe shi da fuska da da gashi to kai me yasa zaka ce kai sai kai kama da mace daga cin fassarar da malamai suka yi ma wala amuran lahum fala yughayyirunna khalqa Allah sai ce amuruhum an yahliqu lihahu zan umarce su su rika attage mu kuma kakka bari dan gayu yanzu sun zo sun bayar yanzu mawaka suke barin jemu shikenan sai ga kawai sai kaga yaro kazata ya zama mutumin kirki ne ya fara hadda qur'ani ashe hadda waka yake wallahi muna cikin tashin hankali duk abin da sakarkaru suka ce shine mai kyau shi muke wa amara sallallahu alaihi wasallam bis salati fi ni'ali sannan manzo sama ya umarni da cewa ai sallah a cikin da takalmi mukhalafatan li ahli kitabi saboda a saba ma yahudawa a saba ma ahli kitabi ba su sallah da takalmin su eh to mu kuma ai sallah da takalmi yin sallah da takalmi halal ne a wurin da ya cancanta a yi an tambayi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi a cikin alfatawa kuwaitiyya ya halatta a zo masallaci da kafet ai sallah ce a kai a ɗakin ka kai a ɗakin ka masallaci ya zama furushi an sa kafet an gyara shi to ba wajen da za ka je ɗakin ka ya fi ikhlasi sai kai in kuma a waje ne a waje babu kafet ɗin mutane ba wanda za ka kawo rigima mutane suna da ilimi ka karantar da su shi ke sallaka da takalmi ba laifi ba ya halatta a sallah da takalmi وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من تشبه بغيرنا أرويو دقا من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا شيوا ليس منا من تشبه بغيرنا بايا cikin mabiyan mu masu riko da sunnan mu man tashabbaha bi ghayrina duk wanda ya kama da wani mu in kai kama da wani musulmai to baka cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam malam ibnu hajar yace irin wannan man laysa minna laysa minna to asali ana fitar da mutum ne daga biyayya daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa qad yufdi ila takfiri zai iya yiwa fa mutum ya bar musulunci manzon sama na ce maka laita minna latta minna latta minna kai kuma kana ta karawa to fa zai iya yiwa ka bar musulunci fa so da ka mu ji tsoron faɗin annabi sama da yake cewa laisa minna babban abu ne la tashabbahu bil yahudi kaffi koyi da yahudawa wan nasara ko kuma kiristoci fa inna taslima al yahudi al isharatu bil kasi domin gaisuwar yahudawa ita ce kawai sai a daga hannu ha shi ce ko ba haka bane a daga hannu ai ishara a'a namu na musulmai in a nesa kake assalamu alaikum aji sallama ba kai kai mutane haka ba a'a ba al isharatu bil kaffi kawai ba a'a ai an nutqu bis sala kace assalamu alaikum خرجه الترمذي ونهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في عيادهم سلم ذا سما يحنى اي اي كوي دسو ابو كوكونس دو وني فستيفال مهرجان biki na addiki to ba a san musulmi ya musharaka da waɗanda ba musulmai ba inna li kulli qaumin idan wa hadha iduna kowace al'umma tun a tarihin duniya tana da ranar bikinta waɗannan dates din da ake da su al'ayya yau mu kaza yau mu kaza yau mu kaza da aka kirkiro su duka turawa nasi ne ba namu bane mu namu muna da kwanaki guda biyu su ne yau mu idil fitri da yau mu idil adha haka a kai sannan kuma muna da al'idul usbu'i ranar juma'a ya tabbata shi ma a sunna ranar juma'a ranar idi ce amma na shekara to guda biyu nake da su amma duk sauran da ake to turawa ne suka kakalo yau duniyan nan kusan babu ranar da babu ranar biki in babu a waccan ƙasa akwai waccan ƙasa in babu akwai a waccan ƙasa kowace ƙasa tana da bikinta duniya yau ta zama kawai ta ayya kawai ta zama ta ayya bukukuwa malam ibn taymiya yace an kira idi da idi li annahu ya'udu saboda yana dawowa wasu kuma suka ce li annahu min al'awad yana cin abubuwan da suke na al'ada to al'adan nan ta addini addini shi yasa ka'ida ga ranar da ake biki ga ranar da ake biki so da ka ranakun idin mu biyu ne sauran ba namu bane وقال عبد الله بن عمر sannan sayyiduna Abdullahi dan Umar yace man aqama bi ardil mushrikina duk mutumin da ya zauna a kasar mushrikai kamar America kamar Ingila kamar Faransa da makamantan waɗannan kasashen ko China ko Rasha yasna'u nayruzahum yana bikin su na nayruz biki ne da suke yin sa a lokacin kamar misali a ce akwai ranar akwai in ka tafi wajen katsinawa suna da ranakun da suke cin su akwai ranar shan kabewa akwai ranar cin akwai ranar cin ranar cin ranar cin gero duk suna da irin waɗannan bukukuwa to su ma mutanen farisa suna da nairus rana ce da suka ware ta ta addininsu kuma majusawa maguzawan farisa wa mahrajanahum sannan kuma suna da biki na mahraja a yanzu larabawan masu larabcin zamani duk wani biki suka ce mishi al mahraja shi yasa sai su jam'in su ce al mahrajanat al mahrajanat ranar biki wani biki da aka yi makinsa idan ranar ta zagayo to za a yi wannan bikin to shi na kici mishi mahraja to sayyiduna abdullahi dan umar yace duk wanda ya zo na kasar mushrikai yana irin waɗannan bukukuwa wata shabbaha bihim ya kuma rika koyi da su yana kwaikwayon su hatta ya mutu har ya mutu ku shira yawmal qiyamati ma'ahum to za a tashe su ranar tashin alkiyama tare da su hadisi ne mawqufi amma kuma waɗancan hadisan suna suna suna fassara shi sannan shi kan shi ita kanta gabar da muke sharhin ta man tashabbaha bi qaumin wa huwa minhum yana fassara shi domin kaga minhum sawa mahyahum wa matuhum ce a duniyarsa da lahirarsa za a hada su tare Allah ya tsare وقال الإمام أحمد الإمام أحمد يفتا كمن يدى الماجر الماجران الخلال يأنبتا أشين لتاف كتاب الترجل من مسائل الإمام أحمد littafi ne da ya tattaro maganganun al'imam Ahmad da fatoyinsa shi al'imam al-khallal shi ne tattara ya sa masa suna al-jami' min masail imami Ahmad ya tattaro masayin ɗansa daga almajirinsa al'asram almajirinsa abdullahi ɗansa kuma almajirinsa kuma ɗansa salih almajirinsa al'imam abu dawud da sajistani dukkaninsu to shi alkhallal almajirinsu ne sai tattaro fatoyin al'imamu ahmad mun taɓa wannan batun al'imamu ahmad ya ce aka rabu halƙal ƙasa ni ba na so mutum ya rika aske ƙeyarsa akwai aski da mutanen maguzawa suke yi maguzawan farisa sai mutum ya aske keya sai a bar gashi kuma ana na ga yanzu ya dawo ko wa huwa min fi'l al-majusi al-imam ahmad yace koyi ne da majusawa ya kama da alqaza da manzala sama ya hana a hadisai a yi ma yara alqaza a aske duka gashi sai a bar ciku a tsakiya zanko kenan manzala sama ya hana wannan askin haramun ne kuma da yawan malamai sun kirga shi daga cin alkaba'ir yana cin zunubai manya-manya so daga ba abin wasa ba shi yasa ba daidai bane uba a gida ya ga ɗan shi ya fara irin wannan askin kuma ya zira masa ido ba daidai bane duk hanyar da ta cancanta abi domin a ga an hana shi wannan askin to a hana shi ko dai ya aske duka ko ya bar gashin shi duka mu kuma ɗabi'ar mu ba ta barin gashi ba ce mata su suke barin gashi maza mu ɗabi'ar mu a aski an tambaya al'allama a shek muhammad bin salim usaimin game da aski ya ce aski al'ada take tabbatar da shi idan kana rayuwa wajen da mutane suke da suke aski kai aski kaka rika barin gashi da guzan ka sa hula a tsakiya kawai zai ga an coka hula ita kanta hular ta san ba a mata adalci ba da an aske ce ta fi zama akan da kyau amma nan ga yana kawai sai ga wani abu yayi nan haka tun shi ma a cuci mata ne wannan kuma akwai a cuci maza shi kuma na cuci maza a cuci mata ke Allah shi kyauta Allah ka shirye mu to fa huwa minhum al-imam Muhammad yace huwa min fi'l al-majus wa man tashabbaha bihim fa huwa minhum wannan yana cikin kitabu tarajjul na al-imam Ahmad رواية عن الإمام الخلال كما يدمك أنبتا فالتشبه بالمشركين والمغضوب عليهم والضالين هذا كما تشين يا مشركي دا ودن دا ألا يفشي دسو دا كما بتتو min ahli kitabi cikin mazuwa littafi al-maghdubu alaihim mun sani sune al-yahudu kamar yadda annabi sama da kansa ya fassara الضالون سوني النصارى كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شي يسا سيتي من أهل الكتاب منهي عنه عن حنا ولا بد من وقوعه في هذه الأمة والعياذ بالله كما دولة يا فارات شنوانا الأمة شاء الله مشيئة كونية وقدر ذلك قدرا شرعيا ألا يرجع يا هو كنت في أنسى محقق a cikin al'ummar annabi sama sai an samu waɗanda za su kama da waɗancan al-maghdubu alaihim za a samu kuma waɗanda za su kama da al-mushrikun za a samu kuma wanda za su kama da abdallu kaddara ce ta Allah Allah ya riga ya hukunta sai an sama me ya kamata kai ka yi al-muslimu la yahtaju bil qadri musulmi baya kafa hujja da kaddara wa innama yahtaju bil shar'i da shari'a kake kafa hujja annabi sama ya hana to kai ma ka hannu in ba haka ba sai a zallin nan ta hau kanka ka zama cikin waɗanda falaisa min minna fa huwa minhu kama akhbara bihi as-sadiq al-masduq kaman yadda annabi sallama as-sadiq mai gaskiya al-masduq wanda ubangijinsa ke masa gaskiya shine al-masduq sadaqa yayi gaskiya sadaqahu fa huwa masduqun an masa gaskiya kenan amma idan ka ce saddaqahu ya gaggata shi kenan صدق فعل صدقة يجسياتنا المصدوق اسم المفعول نينا صدق يصدق صدق على المصدوق وندا أتي مجسكيا با وندا أتي جسكتاوا با إيه من ذلك سما مصدق أما با هكا سكا سبنتاش با الصادق المصدوق وندا كي جسكيا كما أبنجدن سكي مسا جسكيا إن كما كزو كيما كما سكريا تو za a bayyana ka saboda kai ma ka zama kana masa gaskiya حيث قال لتتبعن سنن من كان من قبلكم تبس يكرق أبن dundun ya kuna bibiyar bayan waɗanda suke kafinku shibran bi shibrin ɗani da ɗani wa zira'an bi zira'in sandar hannu da sandar hannu hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu ko da ya shiga sun shiga cikin juhur ne ba hajar ba an ce hajar dutse juhur aljuhur shine shine rami an kamanta da ramin damo saboda ramin damo kamas yake kuma dan karami ne ramin in gane shi yasa sai musulmi ce ko da sun shiga cikin ramin damo to kuma za ku shiga akwai hadisi mai ban tsoro shi ma yana da wannan ma'anar mazarsa mai ce in an samu ɗayan su ya zina da uwarsa a titi to za a samu wani daga cikin kuma yayi ka tabbatar da abun ba na wasa bane Abbaku shi ne damo wata halitta ce mai ban mamaki ko suna cewa wai bai shan ruwa haka limamu biqa'i ya kawo a cikin hayatul haiwani haiwanil kubra hayatul haiwanil kubra abu yusuf al-baqa'i a cikin littafin sa hayatul haiwanil kubra ya ce damo wai baya shan ruwa kwata kwata qalu shi yasa suke cewa idan mutane biyu sun yi sabani a karin magana sai su ce hayatu fulanin wa fulanin ka hayati dabbin wa samaki ce rayuwar wani da wani ba ta haduwa kamar rayuwar kifi da damo الضب لا يحب الماء والسمك لا يعيش إلا بالماء ko to الضب دمو wanda mu kuma abin da muka san shi da shi a Hausa shine haƙuri ko to قالوا يا رسول الله آل يهود والنصارى يا معيكين الله كان نفن يهود والنصارى قال فمن من سمعت إن باسو بتوسوا أي سوني كيري في ذاكو كويدس سوني من كان قبلكم ده za a samu rayuwar da mutane za su koma ita ce komai na ya zama na turawa kawai shi koyi da bature in mutum yana koyi da turawa to sai ya zama abin girmamawa a cikin mutane Allah shi kyauta Allah ka kare mu قال ابن عيينة الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه فدا من تبع بسيس أبايا كان يقال أن كسن شي أنا شي ومن فسد من علمائنا دون ديلا لا شي دقى شما لمم ففيه شبه من اليهود to ya kama da yahudawa malami ga tarin ilimi amma ya zama shaidani ya zama kira yake zuwa ga bata to ya yi kama da yahudawa wa man fasada min ubbadina fa fihi shibhun min an-nasara wanda kuma ya lalace daga cikin masu bauta a cikin mu ba malami bane shi amma abidi ne amma kuma lalatacce a sau ma a ɗakin da ya ware yake cewa yana bauta ma Allah ba abin da yake sai fasikanci to fafihi shibhun minan nasara ya kama da nasara ya zama cikin nasara yake shi kuma malami idan ya lalace to ya kama da yahuda yahuda ga tarin ilimi amma ba aiki da ilimi su kuma kiristoci ga san ibada amma kuma babu ilimi idan mutum ya zama yana da ilimi abin da ake bukata ya bauta ma Allah da iliminsa idan kuma zai zama mai bauta to ya bauta akan ilimi al'ilmu inda na dinun wa dinu inda na ilmun haka ɗaya daga cin malamanmu ya ce addini a wajenmu ilimi ne ilimi a wajenmu addini so da al'ilmu ma al'ibada al'imam al-hassan al-basari yana ma almajiran sosiya ya ce utulubu ilma talaban la ya zurru bil ibadati wa utulubu ibadata talaban la ya zurru bil ilmi ku nemi ilimin da ba zai cutar da ibadar ku ba ku nemi ibadar da ba za ta cutar da ilimin ku ba ku haɗa tsakanin ilimi da ibada shi ke ووجه هذا فسكر حكا أن الله ذم علماء اليهود بأكل السحت ألا يا زرجي ما لمن يهود دا شن حرام كوي قانيانيا كوي كوي وأكل الأموال بالباطل سننكم سنة شن دوتي ومتاني تحن يربنا والصد عن سبيل الله دا توجى متاني دا توشي مصحن الله وبقتل النبيين بغير حق سننكم سنكتن سنة كشع النباوة باتارة قسكيا با وبقتل الذين يعمرون بالكسر من الناس sannan suna kashe mutanen da suka kasance suna umarni da ai adalci a cikin mutane wa bit takabburi an alhaqi sannan suna girman kai a game da karɓar gaskiya wa tarkihi amdan sannan suna barin gaskiya da gangan haufan min zawalil ma'akali saboda idan ba su faɗi in suka ɓoye gaskiya suka tabinta ko in suka bayyana gaskiya to suna jin tsoron ɗan abin da suke samu na biredi to zai daina zuwa so da ba za su faɗi gaskiya ba yana kallon gaskiya ba zai faɗi ba sannan malaman nan al'imam a shirin hamsar ya ce malamai kana uku akwai ulama milla ko akwai ulama daula akwai malamai waɗanda suke ulama milla akwai ulama daula akwai malaman Allah wanda suke shiryar da mutane zuwa ga addini akwai ulama'u daula akwai malaman gwamnati sannan akwai ulama'u la'amma akwai malaman da su kuma abin da suke bukata shine talakawan gari su yadda da su biyun nan batattu ne ɗaya ne kawai su ne suke kan daidai ka zama alimul milla mai addini ya tabbatar ba ruwanka da kallon gwamnati za ta ji daɗi ko ba za ta ji daɗi ba ba ruwanka da talakawa aljamahir mutanen gari a ce tare da kai suke ba ruwanka da su mai addini ya tabbatar na gaskiya kakka daɗaɗa ma kowa rai kakka nemi daɗin ran kowa sannan in ran wani ya ɓaci ba kai ka ce ran shi ya ɓaci ba da sharaɗin ka ba hanya ta lalama da shari'a ta shimfiɗa wajen karantar da mutane amma gaskiya ka faɗe ta ko ta shafi gwamnati ko ta shafi talakawa shi ce ka huta Allah shi kyauta to su yahudu saboda tsoron abin da zai za a toshe musu na ci sai su ne wa riyasat da kuma son shugabanci wa bil hasadi sannan kuma saboda hassada da suke ma junansu wa bi qaswatil qulubi da kuma yadda zukatansu suka kekashe duk waɗannan maganganun da al-Imam Ibn Rajab yayi suna da goyon baya daga cin Alqur'ani da kanku da za mu tsaya da lokaci kowa zai iya kawo ayoyin da Allah madaukakin sarki ya tsine mai Yahudu akan waɗannan miyagun ayyukan da malaman su suka kasance suna yi wa bi kitmanil haqqi sannan da boye gaskiya wa talbisil haqqi bil batil da shaku da gaskiya da ƙarya وكل هذه الخصال دكا وأنن تبيعون توجد في علماء السوء أنا سامن سأتكم ميا قم نمي من أهل البدع ونحوهم لكتكم ما نمن بدع دم كمن تنس إي ذاك ساميس وأنن هالايا malaman bid'a suna da irin waɗannan sufofin malamin da bai tsarkace zuciyarsa ba to za ka same shi da irin wannan duk waɗannan halayen da yahudawa suke da su to za ka same su in ka karanta littafin al-imam na rajab dai bayanu fadli ilmi salafi ala ilmi khalaf za ka ga waɗannan bayanan da yi siffanta malamai na Allah da kuma siffanta malamai wanda suke miyagu kafin sa al-imam al-ajuri rahmatullahi alaihi shi ma a cikin littafin sa akhlaqul ulama ya kasa malamai gida biyu akwai malamai na Allah akwai kuma malamai miyagu haka a cikin littafin su akhlaqu hamalatil qur'an ya kawo ya kasa makaranta qur'ani gida biyu akwai na Allah akwai lalatattu ya kuma fito da siffofinsu tun a zamanin su al-imam al-azuri ya rasu shekara ta 360 kaga ya rasu a karni na hudu amma duk waɗannan halayen sai kaga kaman a yanzu al-imam al-azuri yake rayuwa yake siffantawa Allah ka tsare ولهذا تشبهت الرافضة باليهود شيء سا يهودا كان شيعة سقي كما دا يهودا في نحو من سبعين خصلة كسان أسفو في سبعين الإمام عامر بن شراحيل الشعبي يا سبحان تاسو سيدي أم بتوجن سبو في قدا تلاتين دون أبو الإمام ابن تيمية كاوس أتشم مجلد سنفقه من حاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية عامر بن شعب ابن عامر بن شراحيل الشعبي هذا تابعين تابعين أما يا سبحان تأن شيعة يا سبحان تاسو دا الخشبة أن كاتاكو سوني الخشبة me yasa aka ce musu alhashaba suka ce nahnu la nuqatilu bisayfi hatta yazhara al-mahdi wai ba za su yaki takobi ba sai mahdi ya zo shi yasa in za a wani abu yahmiluna al-khashab sai su dauka katako to sai ana ce musu khashab khashaba katako su ne katako yan katako kenan ba yan katako sabon garin ba wa amma nasara amma kiristoci fa zammahumullahu bil jahli wad dalala sai Allah maɗaukacin sarki ya zarge su da jahilci da bata wa billahi fi din da kuma yasashin abubuwa a cikin addini bi ghairi alhaqi ba akan ga wa bil wa billahi fi din ko alghulu ne wa fil ghuluwi fi din da kuma zakewa a cikin addini bi ghairi alhaqi ba tare da gaskiya ba wa raf'i almakhluqi ila darajatin la yastahiquha da daga wani abin halitta a kai shi matsayin da bai kai ba bai cancanta a kai shi wannan matsayin ba ba su suka ce Allah wal iyadu billah annabi Isa dan Allah bane ko su ce shi Allah ne ba ko ya tarayya da Allah hatta yudda'a fihi al-ilahiyya har ma ya zama ana iddiayin cewa shi Allah kiristoci su suka fara yin wannan to sai ya zama ana koyi da su a haka ana aiki da su ana koyi da su a haka واتباع الكبراء في التحليل والترحيل والتحريم da kuma bin manya a wajen halastawa ko haramtawa kawai a ai babba ne kaga yan shi'a suna da wannan yan shi'a ba su da hukunce hukunce tabbatattu ɗaya daga cikinsu yana faɗi yana cewa shi'ar kowane zamani tana ta'allakuwa ne da malamin zamanin shi yasa kumaini da ya zo kumaini wanda ya zo ya juyin juya halin Iran. To abubuwa da yawa da ya zo da su a cikin littafansa wanda sun saba ma asalin shi'anci da ake da suna da yawa. Hatta zuwan shi shi kanshi a matsayin abin nan waliyul faqih. Ka'idarsa ta wilayatul faqih ka'ida ce da ba ta a cikin shi'anci. Amma shi da ya zo sai halasta ma kansa. An ce sai mahadi ya zo za a tsaye da daula shi ko sai gashi ya zo ya tsaye da daula. sai ya ce a shi bai ce ya saba madi ba a wali wilayatul faqihi ne yana wakilta yana wakilta wancan babban faqihin ne kafin mahadi ya zo ne to da dan zauna haka nan shine dan dauko haka yana dan ma mutane muraja'a sannan yanzu na yanzu hamna'i shi ma akwai sababbin abubuwa da ya zo da su baki wanda ba sa cikin shi'ancin da to in ya tafi ma wali ya billah Allah ya sa da ya mutu shi kenan shi amma ta mutu duka a duniya to in ya mutu aka samu wani to shi ma zai zo kuma da sababbin abubuwa shi yasa hukunce-hukuncen shi'a suna ta'allakuwa ne yanzu namu na nan garin na nan kasar abubuwa nawa suke yi a cikin littafi suke gani ba cikin littafi suke gani ba amma duk abin da ya masa yanzu nan yana wannan surutan nashi ya dau ruwa ya sha a kofi ya dan sha kawai zai ji kai an mushi wahayi sai ya faɗi hukunci sai ya faɗi abu shi kenan kuma sai a ji to duk yan shi'a haka suke Allah ka shirye mu wa kullu hadha yujibu fi juhal al muntasibina ila al ibadati min hadhihi al umma dukkan waɗannan abubuwan ana samun su a cikin waɗanda suke danganta kansu cikin masu ibada a cikin wannan al'umma mutum bai da ilimi amma ya zo a bashi yanzu wanda ake bashi wurigi a mutum a bashi wurigi ya kwana arba'in da sunan ana masa tarbiyya a kulle shi a ɗaki ba ci ba sha sai dai a ɗan ba shi ruwa kofi cokali ɗaya a cikin duhu kuma a riƙa ba shi wasu zikirora ya dai ya dai ya dai kaga duk abin da ya fito ya faɗi ai ba mamaki tun ya kwana arba'in ba ci ba sha cikin duhu kwakwalwar shi gabaki ɗaya sistem na jikinsa almunakul jasadi na ya canza kwakwalwarsa ta canza komai nashi ya canza so da ka ba abin da ba zai iya faɗi ba ba abin da ba zai ba zai iya fitowa ya zagi Allah zai iya fitowa ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane saboda ai ai ai ai an jirka shi ya jinku in aka yi mutum jirka jirka ta tsafi ta ta ta ta ta ta ta ta abin nan ta menene kuke ake ce mishi da Hausa bori in ya fito ne yake yi kaga shine wannan fa minhum man ya'budu man ya'budu bil jahli bighayri ilm daga cikin su akwai wanda yake bauta da jahilci ba tare da ilimi ba bal yazummu al ilma wa ahlihi kai an samu waɗanda a cikin masu bautan nan in suka kana ilimi ma zargin ka suke an ce ma wani tashi ka je ka koyi hadisi a cikin a wajen al-Imam Abdurrazzaq Sanani yace ma za yasna'u bi Abdurrazzaq man ya'khudhu min ar-Razzaq shi ni da nake karban ilimi na kai tsaye daga ar-Razzaq Allah me zan yi da wani Abdurrazzaqi ku dai ku je ta karantar da ku amma mu mun riga mun samu daga Allah yawwa al-ilmu laduni wa minhum man yaghlu fi ba'd ash-shuyukh daga cikin su akwai kuma wanda yake zakewa a game da shehunnai malaman sa fa yadda'i fihi al-hulula har ma sai ya ce ai malamin nan nasa Allah ya shiga jikinsa so da kan aka masa sujada ba Allah ba in aka yi masa sujada ba shi aka mawa ba amma Allah ne alladhi hallafi astaghfirullah wanda ya shiga cikin sa wanda ya shiga cikin sa shine so da ba shi aka masa ba Allah ba shi aka masa sujada ba Allah ne aka masa sujada sayansu yana zikiri yana la ilaha illallah ma fil jubbati illallah mansur al-hallaj yana zikiri yana cewa la ilaha illallah wa ma fil jubbati illallah yace babu abun bauta sai Allah kuma sannan babu abin da ke cikin wannan alkabbatawa in ba Allah ba kaga hululi shine العبد رب والرب عبد ليت شعري من المكلف شو الله باوا ني باوا الله ني تو واي زي دورا مول aiki? waye zai ce wani ya bi shi kaga waɗannan miyagun maganganu wa minhum man yaghlu fi ba'd ash-shuyukh fa yad'i fihi al-hulula wa man yad'i al-hulula al-mutlaqa wal ittihad akwai wanda kai tsaye ma zai ce akwai al-hulul al-muqayyad akwai al-hulul al-mutlaq in kuka duba littafin Sheikhul Islam Taymiya kamar al-ubudiyya yayi bayanin su ba sai mun wahala a nan ba da littafin almajirin su al-Imam al-Qayyim yayi batun abinda ake cewa al-hulul al-mutlaq da kuma al-hulul al-muqayyad wal ittihad akwai lafuzza guda uku akwai alhulul akwai al-ittihad akwai wahdatul wujud dukkanin su alfaz ne na ɗariƙu na sufaye waɗanda suke gulatu a cikin su aqidin su ne kalmomin su ne da suke amfani da su in kana son ka san su sosai ka karanta tarjuma waɗannan malaman guda uku malami na kai magamma waɗannan mutanen guda uku ba malamai bane astaghfirullah mansurun al-hallaj ibnu arabi at-ta'i da kuma ibnu al-farid musamman ka ɗauki taƙiyarsa kasida ce ya rubuta ta kai baiti ɗari shida ba abin da ke ciki sai kafirci da yi ma Allah rashin kunya al-imamu al-biqai ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran ibn hajar yana da littafi da ya rubuta ya sa masa suna masra usufiyya in ka karanta wannan littafin ya naƙadin wannan ta'iyya a mujalladi guda ɗaya so da haka bala'i ne wannan ba karami ba wa minhum man yaghlu fi man ya'taqiduhu min ash-shuyukh daga cikin su kuma akwai wanda yake wuce gona da iri a game da man ya fi man ya'taqiduhu min ash-shuyukh cikin waɗanda ya kudirta su cewa suna cikin malamai kama yaghlun nasara kaman yadda kiristoci suke zakewa fi ruhbanihim a cikin masu bautar su wa ya'taqiduna anna lahum an yaghlu fi ad-din ma sha'u sannan suna ganin cewa ai ya halatta a gare su su zake a cikin addini duk abin da suka ga dama sai ga a ce duk abin da malami ba komai ana azumi da rana da rana malami ya fito a ciki daga gidansa yana cin gurasa a yi bayani a ce to ka a yi mamaki daga maka yake yanzu ya riga ya sha ruwan shi a makari daga gidan shi ya fito kuma mutane suna ji tsakani da Allah anya wannan abin ba sace kwakwalan mutane a ciki da hankali na kamun wannan da wayo na da shekaru na da haƙora na fiye da talatin da idanuwa na duk sun yi ja kawai ka zo ka faɗa min wannan kuma kawai sai in ce Allahu akbar kawai in yadda kani da Allah wannan babu babu babu ne da hankalin mutane a ciki abin takeici ne wannan wala ba abin dariya ba wa anna man radiya anhu gafara lahu sannan kuma a zo a ce duk wanda wannan malamin ya yarda da shi to ya gafarta mishi ko in kai kai da malamin to ya gafarta maka annan garin namu na zariya an zo an yi mace tare da gafarta ma mutane da wayan ma aka yi wannan ba nesa ba kuma da zan faɗi wajen da aka yi wata za su sun sani mace za ka gaisa da ita ce ta gafarta ma akwai wani mutumi mai ban dariya ba dan boko ne amma irin mutanen nan wanda Allah ya ba su aklaniya ya zo ya ce mini kaga wane kaji an ce wata sayyida ta zo masallacin shi ta zo gidan shi ya sauke ta wai sai a gafarta sai sai ta gaisa da mutum namiji ya gaisa da mace su musafaha sai ce ta gafarta mushi to shi wanda ta sauka wajen shin hannu ɗaya yake da shi eh yana da hannu ɗaya ne shi ne wancan dan bokon ya zo ya same ni ya ce min kaga da ni ne wani sai in ce to gafaran nan ni dai na fi son ganta a lahira amma ni abin da nake so a damun da hannuna ta fara ja kaga gafara ta farko a damu shi da hannun shi ya zama yana da hannuwa guda biyu irin nawa ko ba abin da ya kamata a fara nuna masa na karama ba kenan amma a jin ai a bari ta kwana shi ke fara ban wani ai yanzu yanzu nan mana to kaga bala'i ne wannan wala yubali bima amila min amalin sannan bai damuwa da abin da ya ga wannan malamin yana yi na aiki wa anna mahabbatahum la yadurru ma hadhan bud sannan ana ba su ka'ida ana cewa in dai kana son su tutu zunubin da kai ba ko wallahi akwai wannan ha'a nan kasa ana yin wannan a ce wani in kana tare da shi kana son shi to kana cin masoyansa to shi kenan so da ka za mu tsaya a nan sai mu huta insha Allah ta'ala muka zo majalisi na gaba insha Allah za mu karkara littafin wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in